لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan zulqa'ida shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 28 ga watan 6 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala yan wa idan ba a manta ba har yanzu muna cikin al-fasalur rabi' fasali na hudu inda malake mana bayani game da alakar dan adam da shedani hanyoyin da dan adam kan bi wajen cutar da dan adam mun sani a daidai gaba da malake mana bayani akan annisyanu min ash-shaytan mantuwa daga shedan take inda malam yake kokarin alakanta mantuwa da dan adam da yake yawan yi da kuma ruhi ko a makirci irin na shedani wanda kafin mu shiga cikin babin mun danyi tafsili tsakanin mantuwa ta ɗabi'a da kuma mantuwa da take zuwa daga shaitani za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa talaba nabiyullah yusuf alaihi salam ila sijjil alladhi dhanna bi annahu sayanju min alqatl wa ya'udu li khidmati almalik ay yadhkurahu 'inda malikihi malam yana kokari ya kawo mana inda Allah subhanahu wataala ya nasabta ya jingina mantuwa zuwa ga shaidani inda Allah madaukakin sarki da kansa yayi kokarin nuna mana cewa mantuwar da muka yi lokuta da dama to sababinta abin da ke jawo ta shine shaidani sai malai ce wa talaba nabiyullahi yusuf alaihi salam annabin Allah yusuf alaihi salam ya nemi ila sijjini ga wannan dan kurkukun da suka zauna tare da annabi yusuf a cikin gidan kurkuku annabi yusuf ya neme shi allabi zanna bi annahu sayanju wanda annabi yusuf alaihi salam ya tabbatar ya sami yaqini akan zai kubuta daga wannan kurkuku azannu anan wajen bi ma'ana al-yaqin eh azannu anan wajen ba zato take nufi ta zato irin wanda muka sani ba a yaqini take nufi dan galibi azannu a cikin alqur'ani duk inda kaga zanna to tana zuwa ne bi ma'ana yaqini yaqini ba ba zato ba min alƙatili zai kubuta daga kisa wa ya'udu li khidmatil maliki zai koma zuwa ga hidima wa sarki ay yadhkurahu annabi yusuf ya bukace shi ya neme shi da ya ambace shi a wajen sarki idan ya samu dama ya kubuta ya je ya ci gaba da hidima wa sarki to ya ambaci annabi yusuf ya ambaci labarin annabi yusuf wa sarki ya gaya masa cewa akwai wani bawan Allah da aka tsare shi a cikin kurkuku ba shi da haƙƙi babu abin da yi ya gaya wa sarki saboda an aji annabi yusuf saboda makircin da mata suka shirya masa ya shiga bai yi komai ba to shine lokacin da annabi yusuf ya ga wani wanda zai fita zai kubuta daga kurkukun da yake ciki sai neme shi ce da Allah to idan ka je wajen sarki ka ambata masa labari na ko Allah madaukakin sarki zai taimaka ni ma sai na kubuta kamar yadda ka kubuta fa ansa shaytanu hadha al-insan ay yadhkura ay yadhkura limalikihi nabiyallahi yusuf fa ma kafa yusufu fi sijini bid'a sinin sai shedan ya mantar da wannan dan kurkuku bayan ya fita ya kubuta ya shaki iskar yanci sai manta sai shedan ya mantar da shi bai ambata wa sarki ba labarin annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai annabi yusuf ya ci gaba da zama a cikin kurkuku bid'a sinin wasu shekaru aka ce albibu shine shekarun da suke farawa daga uku zuwa tara ba sa ƙetare haka daga uku zuwa tara shine bibu Allah maɗaukin sarki ce alif lamim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيتمي في بيض سنين في بيض سنين أو أن شكرا لك شكرا أقوى شكرا ترى أو أن شكرا روم ذات داوس تغلب أكم فارسة كما يدى الله مدقين سركي بين أسكي سورة الروم so da haka annabi yusuf sai ci gaba da zama a cikin kurkuku daga shekara uku zuwa shekara tara ma'ana dai ƙara wasu shekaru daga lokacin da shi wannan ya fita zuwa lokacin da zai iya tuna akwai annabi yusuf a cikin kurkuku sai malayin kawo ayar ya ce faɗin allah maɗaukakin sarki wa ƙala lillabi zanna sai ya faɗa ga wanda ya tabbatar da annahu najin cewa zai kukuta daga gidan kurkukun nan min huma daga cikin mutum biyan nan da annabi yusuf ya zauna da su tare ya ce masa uzkurni inda rabbika ka ambace ni ka ba wa shugabanka mai gidanka labari na da halin da nake ciki fa'an sahu shaitanu sai Allah maɗaukin sarki ce sai shaitan ya mantar da wannan ɗan kurkukun bai iya ambatar labarin annabi yusuf ga shi sarki ba fa'an sahu shaitanu zikin rabbihi ya ambata wa shi mai gidan nasa falabisa fi sijini sai annabi yusuf ya ci gaba da zama a cikin kurkuku biyu a sinina gwargwadon shekarun da allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa daga uku zuwa tara wato yan uwa kamar da kusan labarin lokacin da allah maɗaukakin sarki ya kaddara shigar annabi yusuf cikin kurkuku da ya ga makircin wannan mata imra'atul azizi ya gawurta har ta ɗau alwashi ta bugi ƙirji cewa lallai ko dai ya amsa umarninta ne ya lalata da ita ko kuma ya ga abin da zai faru a lokacin sai annabi yusuf ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki sai rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilina yace ya ubangiji ni kurkukun nije na zauna a cikin kurkuku gidan yari ba tare da haƙƙi ba ya fi soyuwa a gare ni sama da abin da suke kira na zuwa gare shi idan maka kautar da ni ba ya ubangiji game da sharrinsu da makircinsu zan afka zuwa gare su kuma zan kasance daga cikin jahilai to kun ga annabin Allah manzo daga cikin manzo karimun ibn karimi shi da kansa ya ce Allah madaukakin sarki idan bai ketarar da shi daga sharrin mata ba zai afka musu zai kasance daga cikin jahilai kaga wane ne ni ko kai kenan ina fata an fahimta ya uwa yawa to kullun ne sai bar ƙorƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga kowane irin sharri da makirci da wani ke kokarin kulla mana mafi girmansa shine sharrin da ya shafi mata saboda shi sharri ne da yake idan ya shafi dan adam yakan lalata masa mutuncinsa duka idan mutuncinsa aka neme shi aka neme shi a rasa to shi sa annabin Allah da kansa yake cewa illa tasrif anni ya ubangiji idan baka kautar da ni ba ba shi zai kautar da kansa ba idan baka kautar da ni daga sharrin su ba asbu ilaihinna zan iya karkata zuwa gare su zan iya komawa zuwa gare su wa akum min jahilina sai Allah madaukakin sarki ya ce fastajaba lahu fasarafa anhu kaidahunna sai Allah madaukakin sarki amsa addu'ar Nabi Yusuf sai kautan masa da sharrin su ta dalilin me ta dalilin sashi a cikin gidan kurkuku to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce fadakhala fi sijini fadakhala ma'ahu sijina fatayan lokacin da aka sashi kurkuku sai suka shiga tare da wasu samari ko matasa guda biyu kowanne ɗaya daga cikinsu mai wa sarki aiki ne suka yi laifi sai aka kamo su su bin sai aka sa su a cikin kurkuku sai suka yi sa'a suka yi dace sai aka sa su tare da annabin Allah Yusuf alaihi salam to suna shiga da sai ganshi sai suka yi mafarki ko kuma annabi Yusuf alaihi salam a da ya gansu suka fara tattauna bayan sun yi wani mafarki sai suke tambayar annabi Yusuf cewa ɗaya daga cikin su yace inni a ra'a ko inni ra'ani inni arani a asiru khamra dai kuma yace wa inni ra'ani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kul at-tayr min ko ne ga annabi yusuf alaihi salam mai mafarkin sa dai yace shi yayi mafarki yana tatsawa sarki giya dai kuma yace yayi mafarki akwai gurasa a kansa tsuntsaye suna tattaka gurasa daga kansa suka ce nabbi ina bi ta'awilihi inna naraka minal musinin a cikin kurkuku ne yan uwa amma suka ce ka ba mu labarin mafarkin mu lalle mun ga kana daga cikin nagartattun bayan Allah ma'ana wannan shi nuna cewa nagarta a bar soci a ko ina ko da a cikin mutanen banza ko da a cikin mutanen da ba su da kirki ne suna buƙatar akwai wani nagara a cikin su wanda idan abu ya taso shi za a sa a gaba to da haka suka ce da annabi yusuf alaihi salam ya ba su labari shine kowanne sai ya ba shi labarin abin da zai gani yace ya sahiba ya sahiba hizin amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fa yuslabu ta'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiya yace kai na farkon wanda kaga kana tatsa wa sarki giya kana matse wa sarki giya yana sha to wannan zaka fita daga cikin gidan kurkuku sannan ka koma ka ci gaba da aikinka na yi wa sarki hidima na matsa masa giya yana sha ka koma aikinka kenan ya ce amma ɗayan shi kuma za a gicciye shi a kashe shi in tsaye su sun yi namansa ya ce ƙubiyar al'amurin labifi ta safiyan abinda kuka ba da fatawa abinda kuke neman fatawa a kansa na fassara mafarkin ku an riga an zartar da shi haka abin zai faru mafarki ya riga ya fassara kenan ko daidai suke ko ba daidai suke ba ko ƙarya suke ko gaskiya suke abinda annabi yusuf ya fassara masa shine zai kama shine qudiyal amr alladhi fi tastafiyan shine nake ga muku anakin bai cewa mafarki ba a zo a mafarkin ƙarya a ce a fasara mutum saboda in ka sake ka je ka samu ne fasara maka mafarki bai iya fasara mafarki ba to abin da ya fasara sai ya afko akan ka eh shi sa ba a zo a ƙarya mafarki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana mu yayi mana kashedi akan mutum idan sa bai ga abu ya je ce ya gani haramun ne ba ba daidai bane saboda haka sai annabi yusuf alaihi salam da ya ga wannan zai fita kuma zai koma wajen sarki ci gaba da hidima duk mutumin da yake matse wa sarki kayan marmari kaga aina kusa da sarki ne kamar ka ce kukun sarki kenan mai dafa wa sarki abinci ko mai kawo masa abin sha to shine sai ya ce masa idan ka koma wajen mai gidanka da Allah ka ambata masa labari na ka gaya masa halin da nake ciki ina zaune a cikin kurkuku a laifin da ban ji ba ban gani ba ka ambata masa saboda haka bayan ya fita shi kuma sai ya ci gaba da hidimominsa sai ya manta da annabi yusuf shine Allah madaukakin sarki ce fa an sahu shaytan sai shaytan ya mantar da shi bai ambata wa sarki bai ci gaba da al'amuransa ya aka yi iya tunawa har sai lokacin da aka samu fari sai da aka samu fari sannan ya iya tunawa kusan shekara tara takwas bakwai haka annabi yusuf ya ci gaba da zama a cikin kurkuku wancan bai ambata ba ana nan ana nan sai Allah madaukakin sarki ya kawo shekaru na fari eh sai Allah ya kawo shekaru na farki sai sarki yayi mafarki ya ga wasu shanu ramammu ke masassu karmasassu ga kuma wasu shanu guda bakwai a gefe masu kiba masu nama masu mai watan wadancan karmasashin sun zo suna cinye waɗannan masu mai ina ba ta fahimta yawa saboda haka sai ce sai ce ina ina makusantana ina in fara ku zo ku bani fassara mafarki na sai suka ce masa ya sarki adghafu ahlam wannan mafarkin naka kawai shirbicin mafarki ne ba shi da wata fassara wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimina lalle mu ba ƙwararru bane wajen fassara mafarki to sai a lokacin shi wannan sai ya tuno da annabi yusuf alaihi salam sai ya tuno sun yi mafarki a gidan kurkuku kuma annabi yusuf ya fassara musu mafarkin su kuma ya zamto kowanne gaskiya sai ya tuno lalle ga wani ƙwararre wajen sanin fassara mafarki sai a lokacin ya tuno annabi yusuf yan uwa وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتي أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون sai a lokacin ya shi sai Allah madaukakin sarki ce wadda kara ba'ada ummatin bayan umma ana wajen abin da yake ne bayan lokaci kenan bayan lokaci ya shuɗe ya wuce sannan sai ya iya tuna annabi yusuf alaihi salam shi ne aka aike shi aka ce to shi kenan je kaka je mana fassara mafarki saboda haka sai tafi ya zai saba annabi yusuf ya same shi ya gaya masa cewa ga abin da sarki ya gani ga kuma fassarar da ake nema sai annabi yusuf ya fassara masa ce za a yi shekaru bakwai ne guda guda shekaru bakwai na fari za a yi tsananin fari za a nemi abinci a rasa a gari kowa zai shiga duk kusan kewayen kasar za a nemi abincin ci a rasa shi ne abin da zai faru sannan kuma bayan wannan shekarun bakon sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo su shekaru su kuma da wannan farin zai yayi to shi ne sai annabi yusuf ya ba su shawara a kan su nemi abinci mai yawa a yi ta ciwo abinci ana jibgewa a sto sto sto a tara shi iya abincin da zai isa lokacin da aka shiga wannan farin yan wannan fata an fahimta to shi ne kuma abin da aka yi ta ciwo abinci ana tarawa aka yi ta ciwo abinci ana tarawa da shawara annabi yusuf alaihi salam to lokacin da sarki ya ji wannan fassara mafarki sai abin ya kayatar da shi shi ne sai ce aje a fito da annabi yusuf aje a fito da shi lalle wannan ana bukatar irinsa mutane masu basira masu hikima irin waɗannan bai kamata a bar su a gefe ba ba ma wai a bar su a cikin kurkuku ba bai kamata bai kamata ma a basu a gefe ba a je a kawo su su kasance dab da sarki su za su rika ba sarki shawara ana zuwa fito da annabi Yusuf sai ya a irji ila rabbika fas'alhu ma balin nuswati allati qatta'na aydiyahunna kun ji bayan Allah ke an ji an ce ya fito kaga kai ne kika ce to alhamdulillah na shaƙi iska yanci shikenan sai mu ce bace a'a wancan abin da yasa na shiga kurkuku saboda shi akwai zargi a kaina saboda haka aje a tambayi waɗancan mata da suka yayyanke hannunsu me dalili ni na neme su ko su suka neme ni ina fata an fahimta yace sai an je an tabbatar ba zai fito daga cikin kurkuku ba yayi shekara da shekaru a ciki sai da aka koma qala ma khatbukunna idra wa tunna yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su qalat imra'atu al-aziz al-ana hasal haqq ana rawatu an nafsi wa innahu lamina as-sadiqin sai da aka je aka tambaye su dukkan suka yi itirafi da ita matar sarkin da su duka suka ce annabi Yusuf mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne mai gaskiya ne ba shi da kowane irin laifi yanzu gaskiya ta bayyana sannan annabi Yusuf alaihi salam ya yadda ya fito daga cikin kurkuku shi sa dan uwa duk inda kake da gaskiya ka tsaya akan gaskiya eh kada wani abu ya zo ya juya ka da gaskiya ko makarya wallahi ka tsaya akan gaskiya ka gaskiya ita ce take tabbata ƙarya gushewa take eh fa amma zabadi ne fa yadhhabu jufaa amma ma yanfa'u nas fa yamkusu fil ard haka Allah madaukakin sarki ta kazalika yadribu Allahu al amsal abinda ke amfanan mutane gaskiya ita ce take tabbata ta kafa jijiyoyi ce saiwa a ƙasa ta tashi abinda zai jijjige ta ba kaɗan bane amma ƙarya ƙarya inda ka san ka samu kara ne kawai ka soka shi a cikin yashi da iska ta zo mai zata ɗauke shi za ta haka ƙarya take yankuwa yankuwa ta kaice dai wannan fa an samu shaitani za mu zuwa ga wannan kisa ta annabi yusuf alaihi salam malin shahidin shi ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa sai shaidan ya mantar da wannan ɗan kurkuku bai tunawa mai gidansa labarin annabi yusuf ba har annabi yusuf ya ƙara zama a cikin kurkuku tsawon shekaru sai malin cewa idan ta makana shaitanu tamakkunan kulliyan duk lokacin da shaidani ya samu tabbatuwa ya samu mamaya mamaya ta gaba daya ga mutum ya iya samun mamaye mutum fa innahu yunsihu Allah bil kulliya to zai iya mantar da mutum Allah madaukakin sarki gaba daya eh zai iya mantar da mutum Allah madaukakin sarki gaba daya ba wai ya mantar da kai wani bangare ba wani bangare ba a'a zai kasance dan adam ya manta Allah madaukakin sarki gaba daya malati istahwadha alaihim shaytan fa ansahum ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Allah maɗaukin sarki ce isa hawaza alaihim shaitan shaitan ya mamaye su ya samu mamaya a kansu ya samu iko da dama ta mamayar su fa ansahum sai shaitan ya mantar da su zikir Allah ambatan Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce ulaika hizbu shaitan irin waɗannan da Allah da shaitan yake sa su manta Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya to waɗannan su ne runduna su ne mutanen shaidan sai Allah maɗaukin sarki ce ala ku saurara inna hizballahi inna hizbar shaitani hakika rundunar shaidan humul khasirun su ne taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wal maradu bi ha'ula'in al munafiquna kama tadullu alayhi al aya as-sabiqa li hadhihi saba li hadhihi al aya malai waɗanda ake nufi a wannan ayar su ne munafikai kamar ayar da ta zo kafin wannan a cikin surar ta bayyana haka a cikin suratul mujadala aya da ta zo kafin wannan ayar ta bayyana cewa waɗanda ake bayani su ne munafukai waɗanda shaɗan ke iya mamayarsu ya kasance duka kaiwa da komowansu suna hannun shaɗan ne shaɗan yake juya akalarsu wannan magana ma ne intaha ta ƙare an ɗauko ta ne daga alamul jinni wa shaitan malaita ish'alul adawati bainan nas daga cikin mafi girman hanyar da shaɗan yake bi wajen mamayar ɗan adam shine rura wutar fitina shine ish'al adawa rura wutar gaba da kiyayya bainan nas tsakanin mutane shedan ɗaya daga cikin babban hadafin sa ƴan uwa mu sani cewa mu san wannan da kyau ya kamata kowanne musulmi ya san wannan ɗaya daga cikin hadafin shedan wanda yake so yake maraba da shi shine akwai sanya gaba da kiyayya tsakanin musulmi yaga tsakanin musulmi akwai rashin fahimta tsakanin musulmi akwai rashin jituwa akwai ina ne ba ƙarasa ba ina ne ha? daga na natsa walmaradu bi haƙula ilmurafi ɗuna na karanta ko mun karanta ba wal murad bi haula al munafiqun kama tadullu alayhi al aya as-sabiqa li hadhihi al aya eh wa sabilu tadhakkur wa dhikrullah shine na tsallake ko sai malai ta hanyar tunawa idan shi dan ya mantar da kai Allah madaukakin sarki huwa zikrullah shine huwa zikrullah shine ambatan Allah madaukakin sarki li'annahu a yuqribu shaytan saboda ambatan Allah yana koran shaytani yana nesa da shaytani game da mutum wadhkur rabbaka idza nasita sai malai kawo ayar da Allah madaukakin sarki ta wadhkur rabbaka ka tuna Allah madaukakin sarki ka ambaci Allah madaukakin sarki idza nasita idan ka manta ma'ana idan shaytan ya mantar da kai wani abu mai muhimmanci na ibada ko wanda ya kamata kai to da zarar ka tana sai ka ambaci Allah madaukakin sarki shine inda na tsallake malaiti wa haza hadafu min ahdafi shaytanil khabitha wannan na ɗaya daga cikin hadafi daga cikin munanan hadafin da shaydani ke da su a game da dan adam shine sanya adawa da kiyayya tsakanin musulmi yasluku ilaihi kullu tariqin wa yastakhdimu lahu kullu wasilatin yana kaiwa zuwa ga wannan hanyar ta sanya mutane kiyayya kowace irin hanya zai bi ya ga ya kai zuwa ga ya sa mutane kiyayya tsakanin su ya dan zai bi sannan yana amfani da kowace irin wasila kowane irin sila abinda zai ba shi dama ya kai zuwa ga abin da yake so ya kai na gaba da ƙiyayya tsakanin mutane shaɗan yana yin amfani da shi wa min hadhihi wasa'il bala yace daga cikin waɗannan hanyoyi da shaɗan ya kan bi wajen sanya ƙiyayya da gaba tsakanin musulmi al-khamru shine giya eh giya in mutane suka in aka ce giya kawai shine kace kayan maye a jimlace kayan maye in dai mutum zai sha kayan maye to shedan zai sa masa wutar adawa da duk wanda ya ga dama eh kaida ne wannan kaida ne duk wanda zai sha kayan maye to zaka ga mutanen da baya jituwa da su sun fi mutanen sun fi mutanen da yake jituwa da su yawa saboda kaida shine idan mutum ya shiga irin wannan haraka ta shaye shaye da kayan maye da sauransu galibi duk wanda ba shi ba to za ga yana masa wani irin kallo ne wanda ba dan ajin su ba ba ɗan layinsu ba ba ɗan gidansu ba a wannan harkar to kawai shi wani haka yake kallon ko wani munafiki munafiki haka ko wani mai sa ido mai sa ido haka ko wani ɗan tsurku ɗan tsurku haka haka kawai yake kallon mutane kaga duk wanda zaka yi masa kallon munafiki munafiki ko ɗan tsurku kaza kaga baka samu jituwa da shi yau wato shi sa an za ka wuce sai kaga ana harara ana ɗan kalle kallo Allah wa dauke su ya shirye da mu gaba daya to ɗaya daga cikin hanyar da shaitan ya kan biya sa mutane adawa shine shaye-shaye in dai mutum zai yi shaye-shaye wato yan uwa ba ma wai gaba ko iya ba komai mutum zai iya yi komai mutum zai iya yi kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sai malai ce fa innaha tuzulul aqla saboda ita giya ko kayan maye tana gusar da hankali ne gaba daya wa tafqudut tawazun tana kuma rasar da daidaiton mutum mutum ya samu daidaito a hankali da komai nasa mutum ba zai samu daidaito ba wa inda idin a wannan lokaci ne ya tamakkanu shaytanu sai shaytan ya samu sai ya samu cikakken iko da dama min al-insani game da dan adam fa yaquduhu sai ya tura shi sai ya jagorance shi ila ma yuridu zuwa ga abin da yake so duk lokacin da mutum ya samu shaytan ya samu cikakken dama akan mutum ta hanyar gusar da hankalinsa to sai ya angiza shi sai ya tunkuda shi duk abin da ya ga dama ko menene ko mutum zai iya yi in dai baya cikin hayyacinsa فقد روى البيحقي بسند أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إمام البيحقي عليه رحمة الله يا فتردا أثر دق صحابي عثمان بن عفان الله ما أكين سركي كارا مسيردا قال اجتنبوا الخمر سيدنا عثمان الله كارا مسيردا يتي كوني سنتجيا كوني سنتكاي ماي باب كو باب كاي ماي فإنها أم الخبائث yace saboda kun ga kayan maye kun ga giya su ne uwar laifi ita ce uwar laifi naka ce uwar laifi shine duk wani laifi karkashin ta yake an fahimta kun ga uwa ai duk ƴaƴan gida daga ina suke fitowa ba daga jikinta ba to ita ce uwa in aka ce ummu kaza to shine komai daga gare shi ke fitowa ma'ana duk wani laifi da ka sani zai iya kwararowa ya fito daga jikin giya ko kayan maye kowane irin laifi ne dan giya ne ba abin da nake nufi laifin da yake shan giya ba an fahimta ya uwa abin da nake nufi shine shi laifin daga jikin giya zai iya fita ma'ana zai iya fita daga kayan maye duk inda aka sha kayan maye to kowanne nufi zai iya fita daga nan wasu shine abin da sayyidina Usman yake nufi innahu kana razaqun sai sayyidina Usman zai ba mu wata kissa yace an samu wani mutum fi man khala qablakum daga cikin mutanen da suka gabata kafin zuwan wannan al'umma ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ta'abbadu mutumin nan ba shi da aiki sai bautar Allah maɗaukakin sarki wa ya atazilu nasa har ma ya ƙaura cewa mutane ya koma can gefe yana bautar Allah maɗaukakin sarki dan al'ummomin da suka gabata a cikin shari'a su babu laifi mutum ya ƙaurace daga cikin mutane ya koma can gefe ya ta bautar Allah maɗaukakin sarki ai ko hadisin jirage mun gane haka ko hadisin jirage wanda mal imam nau ya kawo shi a cikin riyadus salin hadisin dogon hadisin nan na mutum da yake bautar Allah wata karo ta je ta ruɗe shi ko kuma te mai shari ta neme shi yadda te mai shari ai mun tuna hadisin ko kun ga a cikin hadisin aka ce sauma'a ya je ya gina dan wani abin gurin ibada ya je ya gina can ya kuma kan bishiya ya tari ba ruwansa da kowa in kaga ya sako sai neman abinci ko wani abu makamancin haka to babu ne al'ummomin da Allah madaukakin sarki ya ba su dama mutum zai iya komawa gefe can cikin daji zai kaurace ya killace kansa ya tabbatar Allah madaukakin sarki amma banda wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda akwai shari'o'in da aka shar'anta mana wanda su ba su da irinsu yanzu kaga idan kace zaka je ka shiga cikin abinda suke cewa khalwa abinda galibi sufaye suke cewa khalwa shine ka je ka kebance a cikin daki kai kwana 30 kai kadai a ciki kana tabbatar Allah kana zikiri amma ko wani zikiri kai kai kai kwana 30 daga nan sai kai wusuli eh sai kai tajalli wannan baya daya daga cikin shari'ar nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda idan ka kebance kanka kai kwana 30 sallar jami'i ba sallar juma'a ba duk waɗannan wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi ne ko ba za ka yi su ba idan waɗancan al'ummomi ba su da irin wannan wannan al'umma fa suna da shi saboda ka idan da a ce khalwa abu ne da yake mai kyau da a wajen annabi Muhammad ya kamata a fara gani sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani annabi tun lokacin da Allah ya aiko shi da ya ayyul mudhammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu illa qalila ya ayyul mudaththir qum fa anzir ya daina shiga cikin kogon hira kun ga kafin aiko annabi ya zama annabi yana shiga cikin kogon hira ko lokacin ba annabi bane yakan karɓo guzuri a wajen nana khadija ya je zauna a cikin kogon hira take cewa wasu a cikin hadisin bukhari kamar da nana aisha ta ambata wasu darare ababan ididdigewa ya je ya zauna tsawon wasu lokuta idan guzurin ya ƙare ya ya ƙara karɓo sai ya koma a lokacin babu sallah ba ba sha'ar ta kuma yana addini ba bai annabi yake shine tintintini game da halittun Allah madaukakin sarki to lokacin da Allah ya ce masa qum fa anzir tashi kai wa'azi annabi bai ƙara shiga kogon hira dan ya zauna wannan ibadan ba saboda akwai wani abin da yake kansa ina fata an fahimta yau saboda haka kada irin wannan hadisin mu ji an ce wa ya atazilu ya kaura cewa mutane mutum ya dauka cewa har yanzu akwai irin waccan ibada a'a zuwan annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya shafi irin wannan ibadar da aka shar'antawa waɗanda suka gabace mu shar'u man qablana ne kamar yadda malamai suke faɗa fa alaqatu fa'allakatu imra'atun gawiya sai wata mata ta jarrabu da shi wannan mutum bawan Allah mai ibada wata mata batacciya ma'ana ta ji tana sansa ta ji tana bukatarsa fa'arsalat ilaihi jariyata sai ta aiko masa wata budurwa wata yarinyarta kamar ɗayar aikinta ko baiwarta mace ce da ta turo mata turo ta zuwa gare shi anta da uhuli shahadatin ta ce da Allah aje a kirawo malam wani ko akramaka Allah wani ko alaramma wani da Allah ya zo akwai wani abin da ake bukata ya sheda a cikin gida da Allah ya taimaka eh shi kuma bawon Allah da yake zuciyarsa wankakkiya ce babu komai sai dauka abin kirki ne sai biyo wannan yare ya suka to sai je sheda fa dakhala ma'aha yaje ya shiga gidan nan tare da ita wannan yarinyar da aka turo fa tafiqat kullama dakhala baban aghlaqatu dunahu sai wannan yare ta ringa daban ita wannan uwargijinta ta takira mata duk kofar da suka wuce sai ta sakata sai ta rufe sai a mai da kwado sai a dade da an wuce kofa sai a dade shi duk akar maka Allah bai ankara ba da ya wuce kofa sai a rufe da ya wuce kofa sai a rufe ka san akwai abin da aka shirya hatta afda ila mar'atin wadi'atin indaha gulamun wa batiyatul khamr har sai da suka tike zuwa ga wajen wata mata wadi'atu haka ce wadi'a bilhamza abinda ake nufi ai jamilatun hasanatun nazifatu kyakkyawa mai tsafta in aka ce wadiyu bilhamza in kuma aka ce alwadiyu bil'ain to wulakantacce kenan an fahimta in aka ce wadiyun wulakantacce a sararre amma aka ce wadiyun bilhamza abinda ake nufi mai tsafta kenan daga aka samu alwudu ai alwudu kaga shi ma alhamza ne karshe ko asali wada'atun ne wada abinda ke nufi shine nazafatun tsafta ana aka samu alwudu kaga alwala zaka yi me zaka wanke hannunka ka wanke zaka tsafta ce yawa tsafta ce to sai ga wata mata kawai kyakkyawa inda ha gulamun ga wani ɗan ƙaramin yaro a kusa da ita wa batiyatul khamri ga kuma wani aka ce batiya shine mazibi wanda yake na gilas ko na ƙarau kamar ka ce ɗan jog na na gilas haka ko wani abu a cikinsa giya ce a ciki a kusa da wannan matan faƙalat yana shigowa sai ta ce masa inni wallahi ma da autuka li shahadatin akramaka Allah wallahi ba da shaida na kirawo ka ba ban kira ka dan ka ba da kowace irin shaida ba walakin da autuka li taqa alayya sai dai na kirawo ka ne dan ka afka mu kawai na kirawo ka ne dan ka yi lalata da ni kamar yadda ta faɗa au taqtul hada ko kuma zabi na biyu au taqtul hada ko kuma ka kashe wannan yaron da ke gabana zabi na nawa kenan na biyu au tashriba hada al-khamr ko kuma ka sha wannan giya zaɓi na uku kenan subhanallahi to in kai ne wanne zaka zaɓa saboda haka shi sai ya tsaya ya rasa ba zai iya kisan kai ba ba zai iya sa hannu ya kashe ya kashe riba tunda mutumin kirki ne bawan Allah ne nagartacce ne sannan ya ga ba zai iya zina ba ba zai iya afka mata ba sai ya ga shi abin da ya fi sauki sauki a wajen shine shagiyan nan shi a haka karya masa ya fi sauƙi-sauƙi sha giya fasaƙatu ka'asan sai ta zuba masa kofi ɗaya na giya sai ya ɗauka sai ya sha ba dai shi kenan ba sai ya sha faƙala yana shan wannan giya sai ya ce zidu ne ku ƙara mu kun ga akwai matsala kenan an shiga matsala eh sai suka ƙara masa falam yaram bai an karaba bai yi aune ba hatta waqa alaiha har sai da ya afka mata yayin lalatar da ita waƙatalan nafsa kuma ya kashe wannan ran ‘yan uwa fahimci isa? kun ga wannan sharrin kayan maye ke wannan kisar ‘yan uwa ibn kafir ya kawata a cikin tafsirinsa sannan ya inganta isnadinta wato ‘yan uwa akwai izina mai girma a cikin wannan kisar ko shakka babu kuma za ku ga haka al'amarin yake ‘yan uwa kayan maye kayan maye duk duniya duk duniya duniyar kafirci da duniyar musulunci sun yadda in duk al'ummar da aka zo musu da kayan maye wannan al'ummar sai ta lalace wallahi in uwa hatta duniyar kafirci kasashen duniya idan suna so su lalata al'umma cikin sauki wallahi kayan maye suke zubo musu kayan maye suke zubo musu hatta tabar wiwi hanyar da aka fi yadda yadda masana suke faɗa hanyar da aka bi yadda aka fara noma wiwi asali ai so aka a lalata tana tana aka so a shiga da ita a lalata saboda haka a india a india shi sa ake ce mata indian hen ai ita wuyi din ba sunan ta wikin india haka suke ce mata ko to asali amerikawa suka je suka fara shuka ta india saboda ta fara shiga tana ta fara shiga tana to sai kasance kuma abin ya juye tana ba ta musu tasiri ba kuma sun tafi musu tasiri sama da tana saboda sun fahimci cewa in suka shigar da kayan maye za su shigaltar da tamari da 'yan mata da duk wani mai amfani ya kasa amfanar kansa balle amfani al'ummarsa balle zama na abin da ake so ya zama inda a ce wannan abin da suke wacce na ya ruɗe ta na kuma ya musu tasiri da yanzu tana ba su kai inda suke a duniya ba wallahi amma yanzu duk duniya duk bala'in mutum da masifarsa sai ya yi mu'amala da tana ko su amerikawa wallahi sai sun yi mu'amala da su ko ba sa su saboda ba su bari kayan maye sun shiga cikin sun musu abin nan ba amma ka duba ka gani duk al'ummar da kayan maye suka shiga cikin suka shiga cikin su shiga sosai sai ka samu samari da matasa na wannan al'umma ba sa iya amfana kansu komai da komai to shine irin abin da aka mutanen Afirka kenan eh shine abin da aka saboda wato ƴan uwa kallon abin mamaki waɗannan ƙwayoyi da ake shigowa da su da syrup syrup da kaza da kaza dan Allah a Najeriya ake kira su a ina ake shigo da su wannan ƙwayoyi da ake na shaye-shaye da yara su sun ɗaukansu allura yaro da kansa yana ɗauka allura yanayi da kansa ba ni na gani da idona mun zo wucewa ran da saman suleiman wani yaro a gaban wallahi yana kallon ya kai wani cizar riga kai ka ce likita wallahi ya ɗauko allura yawa kansa a gaba na ni na gani shi ba likita ba shi ba nas ba shi ba medical assistant shi ba komai ba amma ya iya allura yaro saurayi wanda ya kamata a ce yanzu yana can yana makaranta ya gama sakandare ya shiga jami'a ya fara amfana kansa iyayensa suna murna sun samu wanda zai taimake su amma saboda Allah an zo an bata an bata kwakwalwarsa shi kansa bai amfani kansa bare ya amfani amfani waninsa to yanzu abin da yake damu mu kenan wannan al'amari ya damu ko'ina kowa ya sani ya damu ko'ina duk kano babu unguwar da babu irin waɗannan abubuwa kuma abin ta kai uwa shi ne ƙananan yara suna ƙara shiga ƙananan yara yaro ɗan shekara sha hudu sha biyar shiga harka suke ƙare saboda Allah kullum abin da nake faɗa mu me muke yi domin taimaka waɗannan yara yanzu haka zama bar yaran da suke sha hudu sha biyar sa su zama talatin arba'in a haka tun da kake ka taba ganin mutumin da yake shaye-shaye ya zama wani a duniya tun da kake in kana neman wanda ba ba zai iya amfana da al'umma komai ba sai dai lalata al'umma wallahi shine mutumin da yake shaye-shaye haka za ba matasa musu taso to ka gani sai ko boko haramun ba sa kawai kansu hari sai sun rikitar da haƙaƙwalwarsa sun sun wa kansu allura sannan suke iya shiga saboda mutum da hankalinsa ba zai je sa kansa ba ya fashe ba ba zai haka ba ai kowa yana san ransa ko ma hukaci ya san ya san dadin rai bare mai hankali saboda ka sai mutum ya gusar da hankalinsa amma da yan uwa wannan wannan hakika ce da ni da ku kowa ya san duk wanda yake jina yanzu ya san cewa wannan abin ya damu kowa duk mutum mai mutunci ya dame shi duk mutum mai mutunci wallahi abin ya dame shi yaran nan da suke waɗannan abubuwan ina ina shan maimaitawa kannanmu ne ƴaƴanmu ne kowa ya san su dan Allah mai muke wajen mu fitar da su daga wannan halin da suke ba wai su daina shaye-shaye ba ba wai su daina kwace su daina a'a a matsayin su na ƴaƴanmu ni zan so a ce ɗana ne yake kaza kai zaka so a ce ɗanka ne yake kaza to ma muke da mu fitar da su daga ciki dan Allah kullum kowanne daga cikin kawai ya koma gefe sai dai mu koma gefe mai surutu saboda Allah mutum biyar sun zauna a sama da sun yi labari an yi kaza mutum goma sun zauna a sama sun yi labari an yi kaza haka ran nake baku ran nake baku labari ana ta yawo da makamai a cikin unguwannin da sauransu amma daga lokacin yanzu babu wanda aka babu abin da aka yi ni ba ɗan sanda bane ba alƙali bane ni ba lauya bane ni ba kaza kaza bane abinda zamu iya shi ne ba faɗa akwai wanda suke manya ne dattawa ne akwai masu mukami akwai masu kaza akwai wanda in suka haɗu wallahi za a yi abinda za a yi amma ana sai da kayan maye a ta a unguwan a fili karar ana sai da su kowa ya sani kowa ya sani a gaban kowane lokaci za a zo a sai da kayan maye sai mutum kawai da kai ce subhanallah Allah kiyaye sai za Allah kiyaye me kai me kai saboda ka in za mu tashi mu gaya mu kyara mu gyara kanmu gaskiya mu gyara abin da ya kamata a yi ko ba za a bi shikenan a jirin yakin ya cinye kowa shikenan wata rana sai ka kasa fitowa daga gida ranar da Allah gidanka wallahi sai ka kasa fitowa sallah in za ka fito sai ka leƙa nan ka leƙa nan Allah gidanka ne kuma yaran mu ne yaran mu ne suke waɗannan abubuwa yaran nan dole ne mu taimake su dole ne a agaza musu su ma mutane ne a me da su mutane a kautar da su alal akalla idan mutum dubu suna yan uwa aka cire mutum ɗari biyar ba a taimaka ba ba za ka iya sa kowa ya daina ba baka isa ba amma ka rage rage ɗin abin ya ragu amma ba wani wanda yake wani abu sai yan tsirari wanda na sani Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi amma sun yi kaɗan kuma aikin da suke yi ya fi ƙarfin su abu ne da yake buƙatar kowa ya shigo ba su rutu ba ba zancen majalisa ba zancen gefe ba ba abin da zai ƙara mana wani ba abin da zai ƙara mana kowa ya fito a yi aiki kowa ya fito in ba haka matarka za ta fito unguwa a tare ta kwace mata zaka da ƙaƙƙarka za ta fito unguwa a kaza da kaza duk irin waɗannan abubuwan nan gaba yadda muke maka labari a cikin wani kisan nan gaba wallahi in ba a wasa ba sai ƙaƙƙa ta fito ko ƴar wani ko abin da kama da aka an tare da an mata faɗi akan titi in dai ana kungi aka bari abin da yanzu nan cikin su a wannan wannan unguwar cikin gari a yana take zakara da sauransu irin waɗannan yara abin da ke faruwa yanzu gida ake haurawa gida ake shiga kawai kana bacci sai daga yara a kanka sun rufe fuskar su ka kawo waya ka kawo kuɗi ka kawo kaza in ba ka ba a can saka mako a fita yaran unguwa ne sun rasa yadda za su irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan mu yan uwa abinda za mu iya shine mu faɗa idan an tashi an gyara to ko ba a gyara ba to Allah ya sani kowa dai abin da kullu ya amalu ala shakilati Allah ya sa mu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai na'am
wani allura ma da kake faɗa na'am rawu rawu haka danja danja eh goma ce araura a danja saboda danja muna cikin addini da sauri na'am
sai aka sai muka yi addini su kai sai wani mai yin haka yana cikin eh cikin da sai ya zo sai ya ji kamar mutum a duniya ya ko da abu da ya mutane na tambaya ce wannan shi ne ko kuma ya ce wannan abu to bi dole ba Allah da ai yanzu da ya fita na rage wa kanka
Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su na'am bismillah mala alaikum salam kamar yanayin mantuwa na'am
zaki da yi yanzu yi magana da wasu ko wani abu mm to in yanzu ba ya fi kenan cewa ai ki shekaru zai kamata ya kaza Eh.
ya Allah in mutum eh zai ko shekaru zai yi wani mutum zai gaskiya ne ne ke so da tsari wani manci Eh, wasu malaman suka ce a ai ba a cewa Allah ya mantar da ni duk abu mai kyau shi ake jingina wa Allah amma an mara kyau sai da a jingina wa shaidan ai sai ba ku ji isar annabi Musa ba wa ma an sani hume illa shaidan ai bai ce Allah ne mantar da ni ba ko wa ma an sani ba wani ya mantar da ni ba sai shaidan saboda haka Allah madaukakin sarki a cikin addu'a Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka alkhairi dukkanin sai na hannunka ya ubangiji amma sharri ba daga gare ka bane sai malamai suka ce sai dai ka ce unsitu an mantar da ni kada ka ce a Allah ya mantar da ni sai dai unsitu an mantar da ni saboda saboda ladabi haka wasu malaman suka faɗa kuma wannan shine zai fi dacewa da nasoshi da suka zo a cikin hadisi da alqur'ani Allah ya samu dace na bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh to tambayar da yake shine ce kamar wannan goma farko na wannan watan na Zulhijja da zamu shiga kamar waɗanda abubuwa ya kamata mutum ya raya to abubuwa ne gaskiya masu yawa amma dai abinda a dunkule abinda annabi ya faɗa kira da aminci tsara tabbata a gare shi shine aiki na gari al'amalu salih yace babu wasu ai kwanaki a cikin kwanakin duniya gaba daya da aiki na gari fi- ya fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki guda goma kowanne irin aiki ne malamai suka ce kowanne irin aiki ne sallah azumi sadaka sada zumunci duk wani abin alkhairi da ka sani wato inda za mu tuna abin da muke a cikin azumi mu dawo da shi a cikin kwana goma nan da mutum ya samu riba dan malamai suka ce waɗannan kwanaki guda goma falalarsa da darajarsa ta wuce kwanaki na goma ramadana na goma ƙarshen ramadana wasu malama haka suke goma su suka ce in darare ne dararen ƙarshe na ramadana sun falala amma in yini ne daga ɓullo rana zuwa- a- a- zuwa faɗuwar rana waɗannan goman da za mu shiga sun falala haka suka faɗa to kaga irin aikin da kake a cikin ramadanin can kamata ya ce ka dawo da shi nan wajen malamai suka ce za ka yi azumi guda tara tun daga farko har ƙarshe aiki na garni eh babu wanda ya hana ka in za ka iya daga farko rana ta farko zuwa tara za ka iya yi ka ka haɗa da har ranar arfa kenan wanda yana gafarta zunubi na shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo duk Allah madaukakin sarki zai gafarta maka haka nan abin da ya shafi sadaka da da ake ta yi nafil nafil din da wannan rawatib din da ake yi da wanda ba rawatib ba da sallar dare duk mutum kada ya yi wasa da su sannan idan Allah madaukakin sarki ya sa kana da hali komai kankanta sai kokari ka taimaka musu dan ita ibada da za ta tashi daga kanka ta kuma kan wani Allah madaukakin sarki ya fasanta sama da ibada da za ta tsaya kan kai kadai na yi sallah ni ni kaɗai ta shafa wani amma na ba da sadaka ni na amfana wani ya amfana to Allah ya san irin wannan ibada yi kokari abin da kake da shi ka taimaka wanda yake kusa da kai musamman musamman danginka na jini wanda suke da alaka da kai ta jini ƴaƴanka iyayenka matarka ƴan uwanka ɗannan mahaifinka irin waɗannan idan Allah madaukakin sarki ya sa an samarara a fito waje su ma sai a babba su to kaga idan masu hali kowa zai kalli nasa wancan yawa nasa wannan yawa nasa wannan yawa nasa za a rage za a rage da yawa duk wani aikin alkhairi sannan babban abin da ya kamata shine mu lura kuma ba a saban Allah a cikin waɗannan kwanakin dan Allah madaukakin sarki ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan ashurul hurum din ɗaya daga cikin magabata yake cewa saban da zaka yi a wani kwanakin ba wannan ba ba daidai yake da saban da zaka yi a cikin kwanakin nan ko ƙarya mutum yayi alhakin da za a baka ya sha bamban da alhakin da za a baka a cikin kwanakin da ba su ba to shi sa mutum ya kame ya yi ƙoƙari yadda muka ga mun yi yaƙi da zuciyar mu a cikin ramadana allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abubuwan da da yawa da muke mun basu sai da ramadana ya wuce to wannan kar ma mu yi ƙoƙari mu yi wannan kwanaki ne da ya kamata a ce duk wasu aikin alkhairi sun tabbata sun tattara akan akan su allah maɗaukakin sarki ya samu dace na'am na'am eh wannan sai mutum zai layya idan zaka layya daman da zara an ce misali a yau nawa ga wata 28 ko to misali gobe 29 idan watan mai 29 ne kaga daga rana ta faɗi gobe ba za ka ƙara aske kanka ba har sai duk wani gashi da yake jikinka ba ka cire shi wannan mustahabi ne. annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a shakanta ka ba za ka yanke ba har sai ka yi layyar sai ka yanka abin yankanka sannan sai ka je ka yanke wannan shi ne shi ma mustahabi ne annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a shar'anta shi Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi